أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سليم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم نعم
فأقبلت امرأته في فرة فصدت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
نعم لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم نعم جزاك الله خيرا آمين لك يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a hudu ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da 23 ga wata na harko 2026 a darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul zariyat mun tsaya aya ta talatin da bakwai za mu tashi aya talatin takwas insha Allah a zariyat kahin nan akwai tambayoyi kahin tambaya akwai yan nasiha ta harko yan wa lokacin sallar la'asar ƙwarai ya canza a yanzu idan ka dibi dukkan lokacin ya sallah ko duk a samun saɓani kan sallar asuba amma la'asar babu saɓani duk wani logiciel na lokacin sallar a yanzu la'asar tana shiga ya ƙarye uku ma da hamsin da uku kenan ba sai la'asar uku ba kwata wani ma uku da rabi duk wannan rudu ne ba lokaci ba ne wanda ya ta ƙasa da haka ya binne haka dole a gyara da haka yan uwa abinda kullum muke mutane suna daukan ko rashin sanin ma'anar da ake cewa idza sar zullu kulli shay mithluhu inuwar komi in ta kai tsawon shi daga ce da tawai na addini ana wannan fasara ce ba'da zilli zawal komi in ya tsawon shi sai ka hudda zilli zawal me zil wani ce ijma'i na ba bane saba ijma'in al'umma ne duka wata masaba da magabata ba mai sabani kan haka me in wa zawal lokacin da rana ta zo da tsakiya tsakiya to daga wannan domin a yanzu misali lokacin dari daidai zawalin ka diba ino ka ta ta kusa mita guda ma in ka ce ka yi aiki da ino kan datsawan ka yi la'asar to zai ka yi la'asar ƙasa biyu da ribi ka yi la'asar kada bi da aka malaka ta yi in ka auna gani sai ka bi da rabi inuwa ta tsawonka kin haka ake ni ba haka ba ke ni sai ka hau da wannan inuwa ta daidai zawal a saman ta ne in inuwa komi a daga nan in mai yan kai ne to daga nan inuwa ka in ta tsawonka abin da ya karu shine lokacin asar shara kuka babu saɓani duk wani rujisiyar kan la'asar a yanzu kunin la'asar ba ta shiga sai karya hudu ba minti bakwai an ka ce wace ino ka ce a yanzu ya kai ta ma ƙarfe biyu da rabin ino ka ta tsawon ka gidan ba haka ake ne ba kenan wani adiba kuma ta in yi aiki da karandai mata abu wajen al'asar kusan duk ɗaya ne a yanzu dai sai ƙarfe hudu ba minti bakwai don gaskiya yin ta ba kwata ba da uku da rabi gaskiya rudu ne ko binne ne a gyara kwaron wannan iya zuwa sauran garuruwa suka yamma kenan gaba da mu za su iya haka kwasa haka ma amma irin ka yi misali niyame zina misali a yanzu hema an kai karye hudu da minti 22 misali take shiga al'asa yan niyame magadin mata kai akalla ka kai ta zuwa da minti kenan hudun daidai ko da minti biya ka ko da maradi ne kenan abin wata ran canza yake gaskiya magana ta kuma an za a su ba sai ta kai kare kira ma sai kare shida ba minti goma za a yi kira ma kaga kenan kuma abin karuwa ke Allah ta taimaka gyara sai nasiha ta kuma ta gaba nasiha ce ga ma'aikata na bariki da 'yan kwantara da 'yan titular ke mazaman kansu masu ke dabatattu nasiha ga ma'aikaci na kwadago mai neman cin halaka ba kowa ba wanda yake musulmi ne mai neman cin halak ya ci halak ya ba iyalan shi halak su nake ba wannan nasihar tambayoyi sun yawa a wani yan kwanaki kan masa'alar in aka yi garab kudi da za a baka baka yi ba aiki mai matsayinsu yan uwa kullum na ji hankalin mutane balle kullum an kana cikin turanci kai musulmi ne ka gari ba sandika za ta kare ka eh Allah iya cewa ha antum haulai jadaltum anhum fil hayati dunya fama fama yajadlu anhum yawm al qiyamah amma yakun alayhim wakila Allah ya ce anan ga masu kare ku Allah ke magana ga masu kare mara gaskiya yace ku anan wa'annan suna kare ku akan a muku hisabi ko uquba ko kama ku lahi za waye gari kiyama za ta zo waye zai kare ka a wajen Allah sandika ba ta kare ka gaban Allah ‘yan uwa mas'alar ba kai ba aiki a biya ka ko a dokar turai haka ta afirka haka ta nijar kurin ma'aikata ne su yi ƙarshen gwamnati iya tsoro ta da mai hankali kurin yake ba su amma ƙa'ida ba wata ƙa'ida ta shari'a da ta mata zamanin wata ce ka ki aiki a biya ka babu ita ko a turai dai sandika ta biyan ku to kaddara an ci a yi ma zalimci ne tsakani ga Allah ‘yan uwa na san abin iya bai bayan maka ta daɗi amma gaskiya ce ‘yan uwa nan saman shekara kusan 20 da wani abu 30 akwai wani abokinmu ya yi jami'a a Najeriya sai yake gamin abin da ba shi mamaki gani na aka garab bai garab bai yajin aiki kun profesor ne misa bai ce a ya ce malam tun da na fara aiki ba taɓa jin aiki ba me yasa ya ce lokacin iya jami'a a najeriya halin rubinji wanda wanda na ta ibada da hukumci wanda makasar kasa na ta yi ce akwai na ta da aka ibada da hukumci da ake da hausa ana shi wata hausa ma ibada da hukumci don na sun dai malamin da ya san halin rubinji allah ya mutu allah cikin shiga wata mishi ya ce iya koya mana a jami'ar in mashinan suka yi yashin aikin mushin jami'a an zo aka yi biya wani zojen kwantabul in ya bashi sai ware kwanakin da ba aiki ba ya mai kamshi bai cin kwanakin da bai ba aiki ya ce misa ma na ce sau ina aiki za a biya ni na ci abin da ban yi ba yan uwa kana da haƙi an ce lawit kana da haƙi ce aikin ban ne gaba ɗaya ma kai ɗaya ne ban na aiki ba a biya ni ba kana da haƙin wannan ban na aiki amma ba ka yi ba aiki a biya ka ci kuɗin ba gaskiya ba ne ba ka yi ba aikin ɗan wasu mai suka ce turawa metu ala plus ka ɗara kai ne kana da yaro boyi mai maka abinci mai kuma gidanka ba ka biya shi ba ya ƙi zawa can kwanaki ya dawo ka biya shi wacce wancan kwanaki ma da bayan ka biya shi kai ba kasan ka baka ba shi ba tana kai a ko kai da kai ne kai ta shafa to haka kai ma ba ka yi ba aiki a biya kuma ka amsa mahuta guda ce ta farko in ka san ka ci kudin kaka yajin aiki in kuma kana so ka yajin aiki ka ci kudi to hanya ta biyu mai sauki mai dama dama to ko ka yi kurda da trafaj ka zo wasu lokaci awowi ka ba yara awon da kai ba kai ba ka cike shi a bayan aiki shi ne zaka cikin gurbin ka cike gurbin ka zo ka ma yara kurkin da ba kai ba sai ka dawo ka ba su ƴaƴar kaza sai ka zaka da lissafa awa kaza ne ban yi aiki ba sai ka cike zonin gurbin yanzu ka halitta abin da ka ci ko kuwa akwai experimental kai an kai mana an buro ne kai experimental aikin da ba a kara sai ka zo a lokacin ba ko ka ita shi ko zo sai ka cike wannan awoyi da ka ci da banza in so kenan yanzu ka cike gurbin da ka ci yan wannan shine gaskiyar magana kawai ne yaudare ka halaka ne gobe kiyama bai kare ka wannan mene muna magana mene mahalak kuma yan sindika wata kaza barwa yan sindika a muna magana shari'a sai ta kanka shine kurum muna magana mene mahalak ko kai kudu da trafaci ka cike gurbin ko experimental dan halitta abin da kace ko kuwa ka amsa in ka iya amsa kin bari Allah ta yimke mu sai ha dan da taya kuma ba kare ba san da wannan ba kare da ba Allah gafarta mana yanzu wai shi a shurara a shurara yan uwa kullum ana gyara gaba baya Allah gafarta mana ai ta aikin kwarai a ta aikin kwarai da a cike gurbin shi ne aka yi magana ƙa'ida aka yi har zuwa layuta a biya ka ba a biya ka ba kana duruwa ka aiki abinda muke magana ba kai ba kuma ce a biya ka abinda ba kai ba shi an san iya cikin zalimci ne annabi ya kawo mutane uku da ce gobe kiyama shi zai rigima da su wanda ka sa shi aiki lokaci ka kibiye shi wannan shi jama daban muna magana ba laifi bane ka yajin aiki ba ce laifi bane ba kama kan wani abun hana yajin aiki ba ba ce ba ke ba yajin aiki halaka ne ka yajin aiki halaka ne amma kaga cikin aikin da baka yi ba amin amin sai muna sai tambaya ta gaba ita ma nasiha ce ita ma wannan nasiha ce yau in kun diba saboda rinjayen bariki mutane musulmi su da wata ibada saboda rinjayen mata za a yi a hiyaro misali yau juma'a ko alhamis ko laraba sai madan ta ce so take ta yi biki a weekend mahi yawa madanni take kada ma'aikata so take ta yi a lokacin da ba aiki kai ya ce to yanzu laraba ce ko a kai shi samdi ko dimash ai suna ibada ce ba ra'ayi bane ba bai kamata kuna biyan mata kuna canza shara kuna canza ka'ida ta addini shi annabi ya aije ta yi musabi ta yi waƙo annabi musabi a yanka ma annabi umarni ko yanka ma yaro ranar ta bakwai kai ta kai ranar ta goma haka ka ka ka mutan kenan da kamata ba abu ɗaya ne in ka kasa ikonta eh ta kiyaye ta yi to ka yanka ma ɗanka ragorar bakwai ta yi bikin tara goma ma shi ne kuran ka yanka ma ɗanka ko ɗiyarka rago rab bakwai shi kenan ita ras goma sha biyu mata ya kayan taɓa ruwanka shi ne kuran ɗan uwa sai wani iyakaran wata akwai wani sabon ƙungiyar haddadiya ɗan uwa alhaddadiya ba ƙungiya ba ce me ake cewa irin a yau akwai cikin musulmi asali masu ce salafiya me asalin haddadiya akwai na abu ahmad haddad wani mutum mutane asalin me aƙidar su kuma suna da yawa yau a cikin al'umma za gansu su kurin gurin su ba su ba ruwansu dan gargajiya ko mushriki ko kawuri ma kullun gaji wa'azin su malamin sunna ya yi kaza ni kuskure ne kurin neman aibin malamin sunna wanda a kidar suna da jama'a inda ka suna ne an san malami ba annabi ne ba kuskure ba annabi maka ba malami ba sahabbai ma suna kuskure to su matsalar su kurin jiba aibin malaman sunna wannan malamin ya kaza wannan ma ka yanzu misali albani zai iya iya hirar irin waɗannan mutane yake cewa matsalar ku domin me suka kai yanzu har sun kai ba kai kana an zama malami yanzu sahabin ta ka a sun misali in sahabin in suka mahabin ibn hajar ibn hajar misali mai sharhin bukhari al-fatah al-bari wanda wanda malamai ke cewa wata uwa bata haɗa bayan shi wata uwa bata aiba da kaman shi bayan shi albani ke ce to idan kuna su su a wajen su tana ku kusa akwai kurakurai cikin fatah al-bari ai ba annabi bane ba ba qur'ani bane ba za mu gure akwai kurakurai na aqida cikin fatawul bari wanda irin sibin baz sun yi tahqiqin ware irin wannan matsaloli sun gyara ba kiyama suka yi wasu malamai suna yi to maimakon ku ware kuskuren kun yi su ce ku yi su aiban na shi gaba daya amma su ce a ƙurin litan gaba daya ƙona shi gaba daya su ce ka aikin litan fitar bari ka aikin litan mana shirin imam malik na na shirin namawi na musulun su soki musulun kai imam nawawi su soki hafiz ibn hajar su soki shaukani ta ce ka aiki banda tawon su shine albani kace to a yau dan musulmi yace a yau zai ajiye littafin fatawul bari da littafin su imam nawawi su imam shaukani to wani malami gare ku salafi wanda ya aiki da nasu ce ku rushe addini to irin wannan to in masu ra'ayin wannan ne to har yau zama kamta cikin zane kansu su kullum kullum wazan su ko magana su malam musulmi malami kaza suna kaza kullum su katin su ba za ka kawo suna suna mushriki ko sai wannan gargajiya a kullum su malamin sunna sai haddadiya wata sahabu bid'a a ce a cikin al'umma Allah Allah Allah shirye da su gurin eh sai wannan ke cewa gado ne gare su suka ci gado na kanti to kantin su da dama ne an aka ce ya aka ci gaba da kantin jeran kantin to amma an aka ce a ware kowa nashi a bashi nashi bai kai zakka ba to babu zakka zakka mutum ta kama ba ta kawo kai ba naka bai kai zakka ba ko da ku goma ne ɗari ku gamu kullum ku ya kai zakka ana aiki kai zakka ta kama ka kenan zakka ba ta kama kowa a cikin ku ba amma inda dabbobi na garke ne shine malamin zakka yanzu ba ruwan shi cewa ne shi malamin zakka kurin ɗauka zai can ku kan kowa da tsakaninku eh amma na kuɗi ka ware da kanka ku ware sai kai zaka bi mai haƙƙin ka ta hau kanka in ta haka umma ta haƙƙin ka bai kai zakka ba a cikin kuɗin babu zakka kanka haka ne wannan ƙa'ida shi wannan ya ce dan furoje ne iya zuwa ƙauyuka iya ba su jika goma goma ya ce a kowane sati su ba da dala ɗari ɗari me matsayin wanda dala ɗari ɗari matsayin ta riba ce kuɗi da ruwa ne abin da kake iya yi dan furoje ko dan kasuwa ko aka ma kana iya ba mai karamin ƙarfi misali jika 20 ko 40 ko 50 ko 100 kace wane ka je ka juya abin da aka samu a sati ko a wata ko ma a shekara amma riba riba da aka samu za mu raba gida kaza din kuka amince kai rabi ne ko kai da cikin goma ma din alma a ce riba da aka samu wannan halitta amma ka yanke dala 100 an bai samu ba a gani shi yasa ba a yanke riba kenan shari'a ta da mudaraba ta da baka kuɗi ko nawa ne ma amma za ka juya ka yi kasuwa abinda ka samu za mu raba riba kashi kaza kuma shi wannan in aka samu asara ba a ce biya idan da rangame ta danci rangame in dai Allah ka tsautsayi cikin abin ba a ce ai ɗari da baka ka ban ɗari da ku tukon a wannan ta tahi asara ce kai ma ta shaye ka wannan ya halitta amma ka ce dala kaza wani bai halitta he lagawa kace me lagawan ha yawa magana liman ya shigo kayan har hudu ba kai magana lagawa ne a ana magana lagawa abinda aka hana magana lokacin an har hudu ba ana cikin hudu ba aka hana magana amma an ka hanyar fara ana iya magana ko bayan kare kuma idan liman ya magana an ga liman kawo magana wannan ba lagawa bane ba wannan bai kama ana iya liman magana kuma kai lahi ba a ce liman kaza kaza mai bayani ya tsaya maka bayani annabi ya haka da ba lahi bane wannan Allah rama ci gaba wa fi Musa wa fi Musa in arsalnahu ila fir'auna bi sulmanin mubin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين yanzu can baya mun kanta labar annabi ibrahim a.s. mun ji na annabi lut da inda aka yi da mutanen shi tunan ma Allah ya ce akwai wata aya ko dalili na yadda Allah ke aiken manzali ga bayi da halin bayin ya ce wa fi musa idh asannahu ila fir'auna bi sultanin mubin cikin lamarin musa Allah ce lokacin da muka aike shi zuwa ga fir'auna da wata hujja ƙarara abin mai ma'ana abin da yake tabbatarwa musa annabin Allah ne sultanakun mubin misali cikin tsaha musa alaihissalam ya fito daga kwadagon shi zama da yi a can madayin ya kamo hanya Allah ya magana da shi a tuwa komi ya ƙari Allah Musa iya tahiya adi irin tahiya ta yau da kullum Musa da sanda a hannun shi bayan Allah jami'an wahayin sai ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa karanta mana kadan wa ma tilka bi yaminika ya Musa قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى آية واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى
na'am nan Musa alayhi salam iya cikin kungurumin daji cikin duhun dare ba Allah mai wahayi ya mai dole bayanin gaba daya sai Allah ya ce Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa Musa me ya dama ka mana hannunka da me hannunka Allah san komai iya so ne magana da shi ala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushi biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra Allah wannan sanda ta ce din tayo da kullum yace ina dogara da ita ina kaɗo ɗiyan can ko ɗiyan itace da dabbobi na haka da sauran rubin bukatu da ake da sanda kinan sanda ce adi ta da kullum Allah ya ce alƙiha ya Musa sakata kurin ba ruwanka sakata dan a gwada mai ayoyi wanda zai tunkari fir'auna alƙiha ya Musa sakata kurin fa alƙaha Musa ya sake ta wannan sanda fa zahi hayatun tasa ke ga sanda da ake dogarawa ta koma macijiya kuma tana gudu tana kadawa musa alisalam dole tsoronta ƙala kuzaha wala ta kama kama ta kurin kake tsoron komi sannan idan sai ta ɗau za mu yi kamar da yan wa'annan kaga ayar da musa zama tunkarar fir'auna ita ce sanda sai hannu wannan shine ma'aikaciya Allah ya ma Musa wannan training kahin da Fir'auna dan shi ma idan ba a mai jaraba a wani wurin ba iyawa yaske Fir'auna sannan kan ku kowa gudu eh cikin namal Allah iya cewa wa alqi asaka falamma ra'ata tazuka anna jana alqi aswak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jana ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى يا موسى أقبل ولا لا لا.
تخف إنك من العاملين nan kasar kasar ce kuma kuma namal nan kasar ce يا موسى لا أخاف.
تخف إنك لدي المرسلين لا تخاف إن- انك انه إنه لا يخاف لا تخاف يا موسى لا تخف إنه إني لا أخاف لدي المرسل إني لا يخاف لدي المرسلون Musa alayhi salam Allah ya ce wa alqi asaka an saka mana hali da ya shiga sakatan da kuka sakata kuka ce iya sakinta falamma ra'ata tazka annaha jan da ya ga Musa wannan sanda tana kadawa kaman an ce nim zata ka annaha jan ta an ce hayya ruwan ce suban mubin a ce da wannan siffata ce amma da suna suban da ma sandal ko mata ƙato mutum irin mesa ƙato mucijiya ce to abin tsoro ga sa- sanda ce kamar mucijiya ƙato muciji amma ta ta zuka an hajjan ƙato muciji amma iya kaɗawa kamar kububuwa wani tsoron ƙarewa ta ta zuka an hajjan ganin haka walla mudubira musa sai ba da dabara da gudu da gudu Allah ce ba da baya Allah ce lamu yaqib musa ko ya bai lamu yaqib ko musa ko ya bai da gudu kamar da da musa a cikin daji iya duk ya gudu Allah ce musa la takhaf ya musa kaka da kake tsoro kake tsoron komai inni la yakhafu ladayn mursalun musa manzani ba ta tsoro a wajena to na musa alaihi an an an mai mai umarnin an mishi umarnin cewa kai ji tsoro kai sare amma za mu ga cikin ƙasar sana lake masu labari na kalamin amini ta mita wata wani alƙa saka wani alƙa saka Mm.
فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب Mm.
يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين
Jazakallahu khairan. Allah ya ce Musa wa an alqi asaka ka saki sandarka falamma ra'a tahtazuka annaha jan Musa da ganin sanda katuwa ucije katuwa amma tahtazu tana kadawa ka annaha jan kaman kububuwa walla mudbira ya bada baya da gudu walam yaqib ko ya bayi Allah ya ce ya Musa aqabil Musa dawo kaji kinana ya dawo inda ake magana da shi aqabil dawo Musa wala takhaf kake tsaron komi a ce fa innaka min al-aminin ka an ba Musa garanti ba ta ma komi kenan nan to shine kenan wannan ayoyi Allah ya gwada Musa tun a cikin daji an mai antarama ne an an ko an san ya san matsayin sa naji ba ya jirin fir'auna ba ya saki sanda ta nan shi fir'auna na shi nan kai me anan wa ba fir'auna ba shi musun gudu yayi ko gani shi musun gudu yayi ba kowai ba bai ina ga magana kenan shi zaka ana koya mishi ya ganye aikace aka aka mai jarrabawa to kuma kenan to suna ayoyin da Allah yake cewa وإذ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين hujja ce karara can Allah ya magana cewa mana wajen mun zaka lajin ka ka sa hannunka cikin ka hadaka takhruju bai da min gairu su zaka huddo hannu iya haske min gairu su ba wani cutarwa zaka hannu iya haske kenan ga sanda ayoyin Musa zuwa ga Fir'auna ga sanda ga hannu iya haske wani suna ayoyin warko da musa iske fir'auna to wannan da ayoyi fir'auna fatawalla bi
rukunihi wa qala sahiru aw majnun
fatawalla bi rukunihi fir'auna bai ruwa a dubu gaskiya ba ya ba da baya daga shi hatta wa gashi har jama'a shi ba wanda ya imani kuma karshe ba masu imani ma sai ma yarhe sharri kage ga Musa cewa sahirun aw majnun ɗayan biyu Musa Fir'aun ya ce in ma matsayi ne ko kuma shi da hankali din menene neman wasa da hankali jama'a wannan abin da Allah ya ce fa akhadnahu فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم Allah ya ce fa akhadnahu muka kama fir'auna da rundunar shi fa na bazana yamma Allah ce muka zuba su muka tura su cikin yunku na laka na ruwa domin a ruwa ma akwai taɓa yi wani ka kama zubo nan ya tabbata kenan musa a cikin ruwa an fir'aun a cikin ruwa Allah ya gama da shi duk mulkin da mutane shi abin da cewa ba sa tsammani a mulkin fir'auna yadda yake gwada isa da gadara da sauran amma yau a yi da lokacin da musa alaihi salam allah ya umarni ka wuta ka tsere musa ya yi wurin tsira ya ji bakin teku fir'auna ya biyo shi musa iya da imanin cewa zai tsira amma amma jama'ar musa ban da wani imani ta kamar kuma faɗi ne a shi Allah ke cewa falamma tara ashar jama'an kala ta فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين
Allah ce falamma tara al-jama'an lokacin da wannan jama'a biyu ta fir'auna da ta musa kowa ya hango juna gadangadan fir'auna ya gani su kuma isra'il matsorata ne ba ta gaba da barciya mana ba ta gana shi ne ganin haka fala ashabu musa inna la mudraku suka ce ai an kare kurin shi ke na an gaba da musa yin wannan kalma iya imani da alƙawarin Allah na tsira kada ce kalla maganar kudura kushi kalla ba ta ba ta inna mafi rabbi sai ina tsara da ubangiji ta shi zuba muta a nan ne kaga kurin imani da gaskiya alƙawarin Allah zai tabawa su suna da an gama kowa ya tsare sai mutuwa sai da gashi gam Allah ya musa umarni ka rikici ba wanka kuma gafur iya bugun teku ta dari gida goma sha biyu wannan kowa ya bi suna huta suna karewa shi fir'aun ya zo ganin bai sa abu wawa ne sa abu daga ciki ba shi ne shi ma zai ibi sai zo fir'aun na yi suna yi sun mutu ke musa da salam ya kira zai rikice wuta gami واترك البحر رهوا إنهم
أقوى متى وعي واترك البحر رهوا shi na Allah ce nan fanabarnahu firgen kofi muka zuba su cikin teku suna abuya abin zargi don ya halakar da jama'a sai wasu yaji وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم
Allah ce wasu yaji nan ma a wata aya cikin lamarin adawa إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم lokacin da muka aika musu iska a kai mara albarka an an an aka al'umma ta bar mace al'umma mace al'umma mace ba ta aiwa ma'ana iskar mara alheri ce ta wannan iska ba ta zaro ce ce ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم wannan iska Allah ce ma ta zaro ce ce a ta ta'alai ba abin da za ta iske wanda za ta zama ta kan shi illa ja'alatu rajul illa yana zuciya can ba lalwa da bai wa amma arzu da mutum yin sanar haka وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
Allah ce fa amma adu wa amma adu kroniku shirin sosai a kiya kaga adawa Allah ce an halakar da su shirin sosai a kiya iska da kadawa to da mata su ku ba su da iska kara kamar na wani sauki da kara iska da ke kara shi da sauki sa iska da sauki ne kara kuma ajiya ta mutan da ta wani wani wannan iska فخرها عليه سبع ليال والخمس ايام الا يكون لولدك فانا بكر ولدك tana kaɗawa nan a hikimar Allah a gwada musu jefiya wasu adawa suna alfahari da ƙarfin jiki da gidaje masu ƙarfi gidajen duni masu gadi na bala'i wannan shi ne abin da yake suna alfakari rashin lakuwa waje ba yau kai a kasar jama'a waje ba kai da dukiya Allah ne ba ki kai sun zuwa kula eh dare sama da dare ba da dare ba ko da wuri ta farko ana kadawa yau wani ne ana kallo da saboda kai da lokaci a kashe zuwa ne yau an aka yi dan kwana takwas wuri takwas su kwana musu tana kaɗawa tana gama da su hikimar Allah a wannan garin ai da annabi ba ku dafa yana da musu ba akwai musulmi rukun imani da wani amma su ne har lokacin da aka zo da azabar ai su a wajen su irin ne da kullum ne sai da falamar abu a rinan musul al'aure da kalu halin suka ce cikin haka
فلما رأوه عارضا فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل- بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم
duk wani abin da suke kusan wani suna tare ba su imani ba. ana cikin jama'a har lokacin ƙarshe da ya zo Allah ya shirya musu hadiri na musamman wancan abin ya wakana lokacin da ana buƙatar ruwa kwari ya zo can ya ga hadiri tun ya ga shi Allah ce falamma ra'au aridan musa tare da abu qalu hadha aridan Allah ce da suka ga wannan hadiri ya sun karo gari ka yau ruwa ne za mu yau za mu sha ruwa a ga abin mutsuna tun haka kai tsirci kai ban masu abin sai da kuka san ba ruwa bane ba ya ce kai ba ruwa bane wannan abin da kuke ji a zo da lokacin gaskiya na kan azabar Allah sai ke zo rihun fi kaza iska ce ba ruwa bane iska ce ya zama kaga anan ka ji ga musulmi da su amma da yake doki ba aje ka huni sai zama da yake tana mutu da haka tana mutu ɗaya ne ba ɗaya لكن عندهم عدد من القبول قالوا المعادي لك تكمل تهجم كل الحكا كمونوا لكن عايزين حكا تقول شنو قال لك كده ودي ما تدور المساعدة عليه إلا إذا علمتك الرجل فأظن لك أمرك إذا من إذا من ita mun ki saban da raga raga ake da hausa to wannan alama ce a cikin ku وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين
yace وفي ثمود haka akwai aya wani sanin girman Allah da Allah yake da kafirai cikin lamarin samudawa إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين aka ce musu nan abu wannan magana lokacin da sun ya musu kashi wani taruwa kan kusa ubanta kabu a lafi a ganin su suka nema don ilmi da annabin Allah su tsarin suka ce ɗan kai annabin Allah ne daga wannan ko muka taruwa da siffar iri kaza da kaza da iya da kun kamar shi ne taruwa amma Allah subhanahu wata'ala dan ya kare shi ya ba shi hujja Allah ya amsa tambayar su aka fito da tabo suna gan da daurin su amma ya suka shi wannan tabuwa da rota ko shi ya zarra bar da kuka san a cikin sa Allah na tabbata so shi ko da fata komi kan ku taba shi da wani illa kuna taba tsawa dan ka bada haka suka zamana kurewar ta ba ga shi ayata ruku to amma da yake babu imani suna zama abun an zaɓa abu suka kiddamar suka kiddamar mu da kiddamar mu da shi ne karshe dai ina da kace idan ba a to da mahin tiyatar jama'ar samu da ba an san da gaskiya cewa a cikin cikin mahin tiyatar mutane a duniya ya ce akwai kuzari misalin wanda su ke da mutane ya cikin mahin tiyatar cikin duniya shi ne aka tura ya aka zo aka ba a nasa labarin wannan sabuwa ba a da ce kamar kasu da riku da lafin ayyam na yi kawo
فقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب
bayan sun wa'azi da yi ba a ƙaru ma sun kiya sun soke ta ƙada ta mustamattu da riku da lafin ayyam an ba ku dama ku yi rayuwa ku ji daɗi ku hori a cikin gidajen ku da lafin ayyam wani wasu da yi aka yi wani hukun wani wani hukun ba ta su ba ta su ba karewa wurin Allah gama da su amma a gwada musu gani ba su ce komi to shi ne wata man da ba Allah ba sai kun komi sai an da kawo a cikin kwanan kan da yaki a kawo abin motar wasu an gaji hana ko Allah ya mushi da ya mushi kwanan hukun ba kada wanda abin zama da ko ba sani ba da shi kaza ba abin motar ya zo ka abin ko an gaya musu ya ta aida kwana gurin kuma na ce zalika wa abu kai wannan kwana kuwa wani alƙawari ne da Allah ya yi alƙawarin baya ƙayyuwa ne ba su ne ba na da ƙayyuwa ai inda aka yi kwana uku ba da kwana shi da ya ko kwana uku ya zo wani haka aka yi kwana uku ya yi ko da haka ne ne suka ce ana wange wange ko sai kwara tsawa ce da tsawa ce da sai da ba a wasu kalmomin da tsariya su tsawa ce wato tsawa ce wato kurin ga sanan kaman an ce ku zaku kasance jai a cikin gaba daya ko me yawan mamaki masu imani lafiya ne ka hore da duk a yi gaba dole annabi da annabi babu wanda ya yi shi wuri irin na annabi da shi da shi garko sai wanda da zaki suna nan gari suna rayuwa tare ayi Allah kenan shin ayi ta Allah amma aka yi tsawa kahurai suka suka mutu masu imani da ran hud aka yi iska kwana takwas tana kadawa mummunin ne ya dau daga aka yi muka muka ta labarin fara ko Allah ya mai da mai da ruwan ruwan duk ruwan mai kuma shi ruwan daga bakin da ruwan kuma shi amma Isra'ili ne ba ta bar ruwan da naka jini ne ina hannu ba kuma wallahi ina ne ka abaka dan tausayi sai kuma jini wani ayatul Allah ba abin da na hannun Allah ne yi ruwa ne kamar kodin ruwa amma ba ki bane a wajen su da jini an da wasu tausayi isra'ilawa sai da kuma ba jini sai sa baki su ki bane sai kuma jini gidajen musulmi musulmi na ga lau gidajen su aka wasu kwaje ko ba mu ne kwala kwata ko kwala kwata kuma ba ka kuma ba ka kuma ba ka kuma ba ka kuma eh aka yi ruwa ita garin gidajen kimtawa ruwan ji na masu imanin biki ba suna ya ce da Allah haka da wannan ayoyi kenan Allah ya gwada ayoyi kurin mara rabu ne kun bai imani amma ayi da Allah ya gwada wa aya ce karara ya rabu da imani tabbas shi da Allah ya ce fa'atau an amru rabbihim فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون Allah ya ce fa'atau an amru rabbihim samudawa sun wuce gona sun tsallake sun wuce gona ne sun shigigi game da umarnin wani da ya wuce ba ƙarshe ba a zartu musa aisha a wato guda ta kama masarana musu suna kallo wani gudu suna kallo ta wani suna kallo gidan yau a zaka nan kudu a wani da kudu ba da kudu na kare kamar shi da guda kudu haka kama فمن تدعوا وما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين Allah ya zama da su ba su da ikon tashi bayan su gawar wannan kuma ba su iya da mutum wannan abin da su ce na samudawa ke bayan tsari ga samudawa sai kuma suwa
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين wa kawai sun gabar kuma ai akwai mutanen ruhu na farkon bala'i ma na abubuwan da su sun zo kare wannan bayan adawa samudawa an an yi mutanen ruhu wanda wani zai wa a duniya da ruhu na ruhu ba zai zai wa zai wani jima na wani shekara dubu wanda ba a kusa dubu ma hamsin ne da wani kuma garin banda ya yi jama'a kaɗan ɗan wani shekaru ba ba imani ba duk abin da yake yayi ya mutu a ya yi a cikin dare ya yi cikin jama'a ya kebance amma ina ba su yi imani ba su yi imani Allah ce innahu kanu ruhu ma mutanen mutanen ruhu mutanen ruhu mana da manzai wanda sun ta waye da Allah ba da su yi ba Allah ina kashin kashin nuhu yayi yayi kuma da shi labari da nuhu wannan da shi da da nuru a gaban mu sun tsare ina da wanda in kamar sun hana mutanen ka daga yanzu ba su imani da iman da Allah kenan aiki imani da Allah da imani shi ne da rabu da mun kafin da yara
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
Nuhu alaihi salam yanzu Allah ya sanar da shi mutanen kawo a gaban ba da imani to sai ka ci ba da imani ne ma shi ne wa ƙarar nufurar kuma ce ya ubangiji la ta zara adar arziki da kafirin da ya Allah ya Allah kakkabar duwun kanu ko daya a cikin da ya rage gida ma kakkabar kawo ko daya ita in naka in tadarru duwun ibada Allah domin kamar su ma ya fi cikin matsalar da bayan gari wala yalidu illa ma'asharan kafara ina da babu imani yace na daya zan fitar da sauran bayi kuma ba sa aibo wani mutum kwarai ya bashi haka da me fa'ido a nan mu ka ga nan ya roki Allah Allah ya gama su gaba dan ba su amfani da shi da ya addu'a ta Allah gafarta masu imanin da ya yi yarma wannan gawar a takaice mu kenan shi ma dai mutanen shi ne Allah ya gama su gaba Allah ce gaba
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
nan kuma ci gaba da bayanin sanin kuzurar Allah subhanahu wa ta'ala cewa bawa lokacin da ya san Allah sanin Allah da sufofin shi da sunayen shi su suka sama bawa da san da girman wannan Allah san da girman ubangiji dan ya zama to mai saddakawa mai mai kuriya in an ce Allah ya ce san waye shi aka ce Allahu akbar ya san da Allah ya ce rashin sanin Allah mutum na bai ganewa an ta Allah kudi da annan Allah ko aka wani aka bar wani aka bar ba a eh wanda ya san Allah ya san Allah aka bar dole wanda ya san Allah ta kuma shi wai sura rashin sanin haka ko rauni kan haka shi ke sa bawa ya saba ma Allah nabi ya balla balla wani malaika na musamman yace kawai shi kunnen shi al'arshi kawai shi a ƙasan bakwai wannan kuma abin da yake zubin Allah ma Allah ka tsarkaka wanda ke rizuwa ga tsari Allah ka sarka Allah ya ka girman Allah rashin sanin Allah ya ka sanin Allah ma azam karar mai yake maka Allah ya mamaki mutane rashin sanin Allah yana da zama kuma yi ba sai abu da zama Allah rashin sanin girman Allah ya zama wanda ya san Allah ya zama da zama shi abin da yake zuwa wannan bayani ke rashin sanin girma na sai da kana na bashin qur'ani sai ka maka Allah ne kaza shi ya kaza ya kaza ya kaza dan ka san girman mu wani sai ka san girman shi ka girman wani shi nan Allah ya ce was samaa banaynaha bi aidi wa inna Allah ya sama Allah ya ce mun gina da karfi da karfi da karfi kuma wa'anna da Allah ya ce mun muke yalwata ta muke faɗaɗa ta ce wannan shi ne ke cewa duk da ilimin zamani su ba su imani da Allah amma suna da misalin cewa kullum abin kamar ƙara girma yake ba ta tsaya ba a wuri guda ba misali a faɗin guda wannan tunanin ɗan adam ne dan abu ne ya wuce kullum ɗan adam kuma adam yana sama kullum ɗan adam illa kullum imani da mai Allah ya ce da abu da ya tashi ɗan adam har yau ba mai iya baka imani jinin ya ya sama take kuma an yi mana ne amma ne akwai kwallon akwai ƙarshe amma ƙarshen wannan ya ya take har yau in ji ga wani adam duk ilimin da aka yi har yau ɗan adam wani abu ya dangare duk ilimin haka wurin sun yi imani akwai akwai halittu akwai wane ne amma ya ya take kuma san sai Allah amma su sai su ƙara cikin duhu babu sani abu ne yan koli ba mai gaba ne Allah kai zaka yi ya mutu koli wannan hali na ce muku a yau duk ci gaban naza ko sauransu masu ilimin ci gaban duniya har yau babu wani program a naza ko duniya ta turawa ilimin zuwa sama ko wallahi babu wani program ba za sama sama ɗaya ba ba program zuwa wata ɗaya ma cikin turma wallahi babu ba suke bakar gurin a ci wata na'ura mai tafiya cikin kudu kaza da ɗanɗo ko hoton mutum shi ne ba amma su mutane ke kamar mutum ne daga kodi shi ne ne wanda kama sa kanka mutum a har yanzu a cikin da yanzu ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne wani cikin abin wani masu ilimin kimiyya cewa har yau duniya ilimi bincike yanzu aka fara ma sai har yau duk irin abin da adam ya hango na ilimi har yau ce kamar ba mu kai ba ke cikin duhu ba ɗari ɗaya ɗaya cikin ɗari ba har yau ɗan adam duk cikin wani adam wallahi bai da mutum da ke cikin duhu abin da yake wani ba sama ba sama a saman duniya wani kurin a cikin jahilci a cikin kurin dole mutum ya haka girma Allah ta bani ya ce wa sama abanaina sama mu muka gina da aiki da ƙarfi da ya ce wa inna na mishun mu muka kare fa'arata wal arada والأرض فرشناها فنعم الماهدون
in muna ma Allah ce wannan ƙasa to wal arda farshina ai wannan ƙasa da kuma kana cikin al'umma Allah ce mu muka shi kuranta Allah shi shi na nuna da ke bari mana ma shi ma da da da ma shi na wajen da kuma za a sarki kuranta da kuma da kuma da kuma shi kuranta na an ce lamun da ce wannan mu a wajenmu ya shuɗa mana ita don mu rayu a kanmu wannan bai ba ka sanin cewa wai shimbuda irin da labar ma zara lakum da arzir firasha lakum fisaka lakum firasha lakum salamun shirya ce a wajenmu ta ce kan don mu rayu a kanmu an ka ɗauka kan kawai kamar tabar mace a shimbuda don mu kai ka kawo wani ne wani aikin mane ne allah ne shi haka ce ƙasa mu muka shuka ta ma da zai masu shuka da Allah ce gaba ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
Allah kai ma da insha Allah amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ɗan uwa sati da ya gabata mun yi magana wasu ɗan uwa wanda suka buƙaci sa cikin addu'o'i ɗayan ya ce sa Amurka iya godiya ce Allah ya ga kuma Allah ya yi lafiya shi kuma ɗayan iya can likita iya ba ta akwai sauran aiki sa cikin addu'a ce Allah sa samu dacewa Allah ba shi da ya fata Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته